أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu muna ƙara godiya yabo da jinjina ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne mukan haɗa a wannan guri kuma ina ƙara ta yan uwa farin ciki da murna na game da wannan daura da Allah sun ta'ala ya sa muka faro gashi cikin ikon Allah mun gama shatubiya a cikin watanni tara kuma cikin iko Allah sun ta'ala mun samu yau gashi Allah ya kamu domin ci gaba da karatun durra a durratul mudiyya ta ibn jazri akan kira'o'i guda uku da wannan littafi ne wato idan Allah ba mu iko mu kammala za mu sami alkira'atul ashira as-sugura alkira'atul ashira as-sugura cikin ikon Allah subhanahu wataala muna fatan nan da watanni biyu masu zuwa kuma mu samu mu kammala kuma har ila yau wato mu kammala durra da akila da kanan kuma da izinin Allah subhanahu ta'ala sai mu dauko kuma at-tayyiba tayyibatun nashr fil qira'atil ashr al-kubra ita kuma in Allah yarda to Allah ka sanya mu cikin masu littafin ka hidima wannan ake kuwa Allah shi karɓa mana gabaki da sannan a kiran mutane yayi yawa ko kuma roko yayi yawa game da rage kudin registration to alhamdulillah wadansu sun gani mu an turo ta group wadansu kuma sun ji an mara shi dubu ɗaiɗi yanzu sai dai ɗan refreshment ne kawai za a ɗarin kai yanzu Allah ya sanya mana albarka gaba gida Allah sa hakan kuma ya zama na alheri ba tare da ɓata lokaci ba a yau muna lahadi biyu ga watan rabi'un al'akhir shekara ta 1443 wanda ke yi daidai da bakwai ga watan 11 shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya ne ai eh ba mu shiga da biyu nan na gasa da biyu kuma cikin ikon Allah subhanahu wata'ala wannan shine zai zama darasi na farko na karatun addurratul mudiyya ko kuma addurratul mudiyya ta ibn al-jazari kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko muka yi shiri za mu fara ta kamar yadda ne bayani wannan littafi ta adoratul mudiyya littafi ne ke kunshin da ke kunshi da waƙe kusan dubu a afon kusan 200 kusan dai 300 ne kawai baiti biyu ne ba su a cikin 300 wata yana kunshi da baiti 298 afon afon abiyad ne na gila abiyad na gila ne haka amma tsayibatun na shiri ita ma tana kunshi ne da abiyad 241 wannan shi ne adadin abiyad din adoratul mudiyya kuma ainihin sunan wannan littafi shine adoratul mudiyya tare da ibdali na alhamza umar shi ya'un ko kuma ka ce addurratul mudhi'a watan durra mai haskakawa ma'anin durra shine lu'lu'i kanana jami'insa shine addurar addurar kamar yadda sunan alfiyan suyudi yake na alfiya na hadith nazmud durar fi ilmi al ko to Allah ka samu dace wannan littafi yana ɗaya daga cikin littafin da suka shahara a duniya wajen abin da ya shafi ilimin kira'at musamman kira'o'i guda uku ibn jazari shine mawallafin wannan littafi kamar yadda na faɗa farko kuma malamai sun yi wannan littafi sharhi da yawa daga ciki akwai wannan sharhi al'ida sharhul imam nazm al'ida fi sharhi durra ko kuma al'ida alamatin durra fil qira'ati thalath al-mutammima lil qira'ati al-ashr na babban malami babban malami zakaguri mai suna wanda ya fi shahara da al'imamu zabaidi al'imamu zabaidi ainihin sunansa a sheikh afifuddin abu taufiq usman ibn umar annashiri az-zabaidi sun malyamani ta wannan littafi na daga cikin kaɗan daga cikin shiro na wannan littafi a duratul mudiya sannan kuma akwai takaribu durra takaribu durra gata ita wannan takaribu durra ana samunta amma na al'idha din nan daga madina ne aka zo min da ita ba a samunta nan ita wannan al'idha ita ana samunta amma ba da yawa can sosai ba ba da yawa can sosai ba na khadimul Qur'an al-Sheikh Ihab Fikri al-Sheikh Ihab Fikri yayi sharhin Shatubiya taqribu Shatubiya afwan aba taqribu Shatubiya ba akwai ainihin sunan da in Allah bani iko zan tunata da ku wannan shine taqribu durra din sannan kuma na wannan gaskiya sharhin taqribu durra yana ɗaya daga cikin shiro da za su saka a akan hanya ka gane sharhin durra ka gane sharhin durra sannan kuma akwai wani sharhi nan mai suna ato afwan wannan ba na durra ba ne zan turo shi insha Allah cikin ta cikin group na akila ne akwai at-tufatul mardiya ban samu na fito da ita ba kuwa afwan ga ta nan al-bahjatul mardiya البهجة المرضية نا الشيخ الألامة علي محمد الضباع علي محمد الضباع قسكيا tana ɗaya daga cikin shiro waɗanda gaskiya sun warware durra kun san littafin durra littafi ne wanda ke da wahala na farko tana da wahala wajen rera ta karanta ta shi kan shafai wahala ba kamar shatubiya ba ne shatubiya wannan tafiya ne kawai sannan kuma wajen haddanta akwai wahala ita durra din nan sannan kuma wajen fassara ta shi ma akwai wahala saboda ibn juzuri malamai sun ce abin da yasa ta yi tsauri ya rubuta ta ne a cikin halin tafiya da yan kidnapping suka zo suka ya kama hanya zai tafi umra yan kidnapping suka zo suka tare shi a hanya duk abin da yake tare da shi na guzuri da yan littafansa da waye da waye duk suka kwace kai karke ma hasiri su kusa kashe shi Allah ne dai kawai ya kawo mishi mafaka zuwa wani ƙauye da ke kusa da gurin da aka mishi wannan fashi daga baya ya samu ya tafi umra ɗin to a dai cikin tafiyansa umra ne ya rubuta wannan littafi na durra so gaskiya sai ka sami sharhohi masu kyau wanda gogaggu ƙwararrun malamai suka rubuta da kuma malami wanda yake ya san kan duraɗin sannan ne gaskiya za ka fahimci ta da kyau kusan goma sha biya ita za ka iya karanta ta kaɗan fahimci ta amma durra gaskiya sai an karanta maka to Allah ka sauƙaƙe mana ita Allah ka sauƙaƙe mana ita ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara kai tsaye kawai a yadda muka kamo shatubiya shi ma wani haka zami zami bi baiti-baiti mu karanta sa'an nan mai bayani daidai gwargwadon abin da Allah ya sari kasancewan lokacin namu ba lokacin ya lautace ba ba komai ne za mu ce za mu ɗauka mu fassara shi ba a kamar yadda muka yi a shatubiyya waɗansu guranan ishara za mu yi da an dai gane kai zai sai mu ci gaba idan muka fitar da rumus din da muka fitar da rumus din Allah ka sa mu dace Allah kuma shi mu yassare mana ya sa mana albarka a cikin wannan karatu za mu yi kokari insha Allah sun ta'ala ko da baiti dari mu fara dauka zama na gaba kuma Allah da sai mu kare ta akila ita ma muna fatan ba mamaki inda mun sami yadda muke so wata dai mai zuwa kila muna fatan mu gama durra sannan akila mun samu daman gama tuto in ba mu samu daman gama ta ba sai wata na gaba can idan Allah ya kai mu da rai da lafiya ran san da zamu fara tsayibatun nashiri ba za mu yi jinkiri mun Allah yadda Allah na yassare mu gama su ko mu gama durra zamu fara tsayibatun nashiri ne kai sai Allah shi yassare mana kuma ya sa mana albarka to kai tsaye baitin farko a cikin wannan littafi na a durra kan mu manta baiti a ya rubuta ne akan ai guda uku na farko abu ja'far sai yaqubul hadrami sai kuma khalaf al-kufi kamar yadda muka bayani a baya lokacin da muka fara shatubiya akwai malaman da suka tafi akan cewa kira'o'i mutawatirai guda bakwai ne guda bakwai ne don haka suka rubuta suka rubuta littafansu kamar su ibn mujahid shine a afwan mujahid shine malamin farko da ya fara yin rubutu akan kirawo guda bakwai huwa awwal man sabba as-sab'a to daga nan kuma sai malamai suka biyo sahunsa da irin wannan ne ma al-imam dani cikin littafinsa at-taysir gata fil qira'ati sab'i aga na kuma taysir din da yake naka wannan mai tagigi ne shi yasa ta girma a yi hakuri na matuya na manta da albasa ga malam mustapha daga borno maiduguri cikin iko allah sun ta'ala ya halarta ma wannan majalisi to yadda allah ya sa ya zo lafiya lau allah shi mishi arzikin koma lafiya da sauran yan uwa baki da kun ga yan uwa dole sai mun tashi mun dage galibi karatutukan nan yadda shi kan shi kan bayani wallahi na sai na nesa sun fi amfani da karatun nan fiye da na yin gida fiye da nan gida kaga dai majalisin sha tafiya yanda da ake cika gurin da in baka zo dauro ba za ka samu guri ba to sai ya zama mutane sun shantake tura karatun da ake yi da dama sai su ki zuwa kawai sai su downloading su bi to ko kaga wannan bai kamata ba gaskiya in dai har za ka je kai shekara hudu a wata jiha ko wata ƙasa ka je digiri to wannan wata nawa ne shekara tun shekara hudu ne ba cikin ikon Allah muke yi ba a cikin wata muka yi sha wata tara ko kaga yi cikin ikon Allah sun ta lansa mu sauki eh mun sani akwai halin yanayin rayuwa haka ne to amma mene na tabbatar inda karatun boko ne ba za a je yanayin rayuwa ba kai tsaye za a duka kawai a ce korance maza yi za a yi to Allah dai ya sa mana albarka don haka ne ma muka ce yanzu za a dakatar da tura karatuttukan duk wanda yake bukatan karatu ya kokari ya tako ya zo kawai ko daga sakwata kake inda kana bukatan karatun ko daga to ga na maiduguri ya zo me na sakwata zai ce me na katsina zai ce me na kano zai ce ka gani me na abuja zai ce to allah ya samu dace allah shi mana jagora ga baki da amma in allah da akwai mafita game da wannan wanda yake son karatu tukan insha Allah ta'ala za mu turo abinda wajen sharuɗa in mutum ya cika daga nan cikin Allah sun ta'ala zai samu karatu tukan insha Allah ta'ala Allah shi mana albarka ga baki da amma manufanmu ba wai mu taskace karatun bane ne ne ka samu ba wallahi tallahi ba haka bane kowa muna mishi fatan alheri aina daga cikin haka ne ma cikin taimakon ubangiji Allah ya sani mana muka yi karatutuka da dama aka yi ta watsa a wasu ɗin kowa na amfanintuwa gashi mutane da ƙasashe yawa ghana cameroon sierra leone ivory coast ƙasashe ga sunan da dama Allah suna ta turowa ana tura musu da karatutuka a memory card to kaga ai wannan muna fatan ya zama wani alheri ga baki ɗaya muna fatan Allah ya sanya mu cikin waɗanda da kan shi ke cewa khairun nasi man yanfa'un nasa Allah ka sama a cikinsu ibn jazari a baitin farko yake cewa afwan na fara bayani akwai waɗanda suka tafi akan cewa kira'o'i guda bakwai su ne mutawatirai akwai kira'o'i guda uku na abu jafar yaqubul hadrami abu jafar almadini yaqubul hadrami da kuma khalaf waɗannan su ana ce musu qira'at ahad waɗanda ba waɗannan ba kuma ana ce musu qira'atu shadza to amma zance mafi karfi shine abinda su ibn jazari rahimahullah suka tafi akai wanda ke shine shaykhul kull wa imamul kull a wannan fanni na qira'at idan aka ce shaykhul islam ba tunanin imamu shatibi ba a tunanin abu sheikh abu amru dani wanda kawai ake tunani shine ibn jazari eh ibn jazari al-allama al-sheikh muhammad bin muhammadu ibn muhammad ibn muhammad ibn yusuf al-jazari bayan ya zo ibn jazari gaskiya ya yi matukan kokari mu je mu samu wani wata risala ibn jazari fi sutur ibn jazari fi sutur da kuma sauran littafin da aka rubuta akan ibn jazari za mu ga irin kokarin da ibn jazari ya yi ya yi yawo tsakankanin kasashen larabawa wajen neman isnadai na kira'o'in nan gabaki da isnadai ali da nazil duka gabaki da wajen neman isnadin nan ya tattaro su kuma alhamdulillah Allah ba shi iko ya tace daga nan ne ya bincika ya gano cewa lalle waɗannan kira'o'in guda uku waɗanda su ne za mu karatu a kansu yanzu su ma sun cika sharuɗin kira'o'i mutawatarai sun cika sharuɗin kira'o'i mutawatarai kamar yadda ya fitar da su a cikin durra a cikin taibatun nashiri ina jin cikin karatun na shatubiya mun yi ko ya zanto akwai sihatul isnadi sa'annan kuma ya zanto an sami muwafaqatul rasmul uthmani walau ihtimalan sai kuma muwafaqatuha ligatul arabiyya waɗannan su ne sharuɗa guda uku da sai kira'a ta cika sannan za ta zama mutawatir kamar yadda malamai suka fitar to alhamdulillah ibn jazari da waɗansu malamai da sauran malamai sun bincika sun gano waɗannan kirawoyi su ma suna da sun cika waɗannan sharuɗa don haka sai suka haɗa su da waɗannan kirawoyi guda bakwai wanda ibn jazari ya rubutu a kai a shatubi ya rubutu a kai daga nan ne sai suka fitar da qira'atul ashra as-sugura me yasa ake ce musu as-sugura saboda shatubi kamar yadda yake ya bi imami dani ne a wajen wannan rubutu ya ɗauki kowace ruwa ya ɗauki mata tsari guda ɗaya ne kamar yadda muka gani ibn jazari shi ma a cikin wannan durra ya bi tako ne da sau irin na imamun la shatubi shi ma ya bayani akan ruwayoyin nan da ɗuruk nasu ɗaiɗai to a cikin tsayibatun na shirku kuma sai ya ɗauko duka turuk ɗin guda hurhudu kowace riwaya guda hurhudu kowace riwaya ya rubuta tsayibatun na shiri don haka ne ma ɗaibatar nashir take tattare da kira'o'i guda goma riwayoyi ishirin a casa'in da wajen tara riwayoyi casa'in da wajen tara kuma kamancin haka a afon riwayoyi ishirin turuk guda casa'in da wajen tara kuma kamancin haka ita kuma durra littafi ne wanda ke kunshe da kira'o'i guda uku riwayoyi guda shida da turuk guda shida mun banci wannan ko shatibiya tana kunshi da riwa kira'o'i guda bakwai riwayoyi guda goma sha hudu da turuk guda goma sha hudu ina fatan banci wannan ko Allah kuma iyaka na abudu iyaka na sta'in قل الحمد لله الذي وحده وعلا ومجده واسأل عونه وتوسلا ابن الجزري كي cewa na akwai rubuzu za mu gani yayi akwai rumus ba shi san ce a zo da maka ba za mu rubuta su alluwa yi a yan ba rumusun nan ba zai yi ba barakallahu fikum ibn jazari ke cewa malam ba ku samu matanin ba ne? to alhamdulillah to alhamdulillah qul alhamdulillah ya kai mai karatu qul ka ce alhamdulillahi dukkan godiya sun tabbata ga Allahu subhanahu ta'ala shi kadai na'am to alhamdulillah to ga aran wata nan kafin ka kawo qul ya kai mai karatu ka ce alhamdulillahi dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wataala allazi ala wahdahu allazi ala wahdahu wanda shi kadai ya daukaka duk duniyan nan komun daukaka mutum da daraja mutum ba wanda yake da daukaka irin ta Allah subhanahu wataala arrahmanu alal arshi stawa idan ka dubi kalmar ala shin an rubuta ta ne da alif tsawila koko kasira na'am a to in naka kasira ne khata'un da tawila yake yau jaba rubuta duk wanda aka rubuta nashi ala da alif kasira ai cikin karatun na imla'i yau na sha bayanin wannan ko idan ka ga ala an rubuta ala haka da alifin tawila to fili ne fi'il madin ne in ko kaga an rubuta ta da ya'ara dan alifin din na garami to harafi ne mun gane ko rasul min alqur'ani ne ma idan ka je suratul qasas inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shiyan yastad'ifu ta'ifa zaga ala din an rubuta ta ne da alifin dogo domin a nuna maka cewa asalin wacan nan alifin din wawun ce domin ka jingina fi'ilin zuwa gare ka zai baka mene alautu kamar masha mashaitu to alifin din masha dan karami ne ko to asalin sa ya'un ne kawai alifin din ala shi dogo ne ko to daga nan har misra haka ka'idan take asalin sa wawun ne eh Allah ya sa mu dace wa majidhu kuma ka girmama shi zafa mu rinka nan tado da komada cikin shafibiya fa wa majidhu kuma ka girmama Allah was'al aunahu kuma ka ne ka roki taimakon sa wa tawassala kuma kai tawassuli da wannan a yabo da za ka yi ma ubangiji Allah sun ta'ala ka yi ta wasu shi ka nemi matsayi a wajen ubangiji Allah subhanahu ta'ala kalmar majiduhu daga tamjid ne majjada ya majidu tamjidan ko girmamawa azimhu bi ma'ana shatibi yayi kama da yayi amfani da kamcin nan kalmar ina baiti hmm? فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا غا كلمه نكو كرامتا وصل على خير الانام محمد وسلم وسلم وآل والصحاب ومن تلا وصل كما يا الله وصل وسلم kun ga bai kun ga kalmomin ko tunda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa salli wa sallim kuma ya Allah ka dada tsira da aminci ala khairil anami ga fiyayyen talikai Muhammadin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alin da kuma iyalansa a danginsa waɗanda suka imani da shi ka ƙara musu daraja da aminci wasu habi wannan addu'a ne alheri kuma yana yi ma haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi kara musu yarda to kai ma bai barka ba ibn jazari sai da ya saka addu'a tunda ai kuma makaranci makaranci qur'ani ne ko shi yasa ya ce wa man tala da duk wanda ya karanta qur'ani alifin din tala an rubuta shi dogo ne ko ku gajere jamil jiddan domin daga tala yatlu ga wango ala ya'lu tala yatlu tilawatan ga wawun nan ko in ka isnadi zuwa gare ka zai baka mene talautu talautul qur'ana masha Allah baiti na farko ibnu jazari yana godiya ne ga ubangiji kuma yana umurtar mu da mu ƙara girmama ubangiji kuma mu tawassuli zuwa ga zuwa ga ubangiji da wannan girma da muka yi ubangiji baiti na biyu kuma yana salati ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da danginsa wanda suka yi imani da shi sa'an nan kuma sai makaranta alkur'ani wa ba'du bayan haka wannan ba'd zarf zarf ne makan ne koko zaman zaman wanne ne to yanzu aka rinjayar zarfin zaman ne wa ba'du bayan haka sai gidanci shi azrub asluha an-nasbu azrub asluha makaniyatan wa zamaniyatan nasba shine asalin su to amma na zaga ba'du nan mabniyan ala dhammi ko saboda ya yanke shi daga idafa li'annahu munqata'un anil idafa dama na ga mana akwai wadansu lafuz da ake ce musu al-alfazul mulazima lil idafa kamar asma'ul jihad asab su idan ka zo da su dole sai ka raba su a cikin wadansu kalmomi to idan baka raba ba wata idan ka zo da su baka idafan su ba amma kanin yata lafazan baka idafa ba amma kanin yata to sai ka gina su akan dhamma kamar lillahi al'amuru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu almu'minun ko to Allah ka samu dace ga sanin da cikin littafin namu mu duba cikin musalman musamman sharhin qatarun nada na ibn sham rahimahullah wa ba'du bayan haka bayan hamdala salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa khudh nazmi kariki wannan littafi na mai tsarin waƙe annazmu shine dukkan littafi mai tsarin waƙe asalin kalmar annazma ana amfani da shi ne inda aka samu zare aka rinka zura gulalai a ci kamar irin na tasbaha shine annazmu to kasancewa mai waƙe yakan ɗauko kalmomi sai ya rinka zubawa a ma'aunin abin nan taf'ila na abiyat to shi yasa ake ce ma waƙe annazmu to bayan haka kariki wannan littafi nawa wanda ke kunshi da tsari na waƙe wanda ya tattaro hurufa thalathatin halin zantowansa mai tattaro ko kuma ya tattaro haruffan waɗannan ƙura'u guda uku mun gane ko to dama Allah ta muke mun sauke shatubiya cikin wata tara darussa 52 ne ko 55 ko barakallahu fikum to yanzu zamu ɗauko waɗannan kira'o'in guda uku sai mu haɗa da bakwai za su kano kenan shi yasa ibnu jazir yace biha tatimul ashrul qira'atu da wannan littafin ne idan muka hada da shatubiya sai zama yanzu mun samu kira'o'i guda na guda goma kun gani alkira'atul ashira as-sugura kenan su ne za mu samu yanzu wankula alifin littafin ne wankul sa'an nan karwaito ma'ana karwaito abinda ke cikin littafin ya baka da makarwaita daga duk malamin da ka sama ya iya كما هو في تحبير تيسير سبئها وأسأل ربي أن يمن فتكمل تونا لما تدونا بابايا kafin ibn juzri ya rubuta wannan littafi na durra sai da yayi littafi mai suna tahbiru taysir kusan kaman wannan yake gaskiya ba a samu shi a kasar nan ni dai dan sani na sai dai kila ko darul umma can Kano a iya samun shi su ma in an ba su sauti sun samu littafi ne wanda ibn jazari ya yi sai ya ɗauko kira'o'in nan guda bakwai da ce cikin taisir sai ya haɗa su da wannan waɗannan guda ukun a cikin littafi guda ɗaya shi ne sai ya samu littafin tahbiru taisir ya kawai waje ba a ce kowa na da shi tahbiru taisir yin ado ga littafin taisir filkira'atul ash yin ado ga littafin taisir wanda yake bukata sai je sami injiniya ga can zai fitan mishi da shi insha Allah ta'ala in ma kana bukata ne sai a kayo waya kowace gari kake kowace ƙasa kake in dai ba za ka iya sama ba kai ma injiniya waya sai sai ya tura maka insha Allah ta'ala Allah ka samu dace to bayan ya rubuta tahbir tasir daga nan kuma guda goma duka hada su daga nan kuma sai ya sake zakulo waɗannan zakulo waɗannan guda uku sai ya littafi a kansu kun ji matakai matakai da malamai suke bi ko Allah saka musu da alheri shine malam yace kama huwa fi tahbiri taysiri sabiha kama huwa kaman yanda yake sabiha qira'o'in guda bakwai fi tahbiri taysiri suke cikin littafin sa ta tahbiri taysir tahbiri taysir irin uslubi da mai taysir yayi shi ma haka yabi a cikin littafin tahbiri taysir sa'annan kuma ya karo waɗannan suka cika qira'o'i guda goma wa as'alu rabbi bayan haka nan ina roƙon ubangiji na Allah subhanahu wataala an ya munna da ya mun baiwa a wannan wajen wannan rubutun wannan littafi ya mun nuna alaika an aslamu ko ga wannan littafin na shekar sirrin albani tamamul minna ga kalmar nan ko to Allah nake roƙo da ya mana baiwa fatakmula shikenan sai wannan littafi ta kammalu to ibn jizri ya yi ne a kan kira'o'i guda uku ko kamar yadda muka yi bayani to mahtawa alaihi kitabu durra kitabu durratul mudiyya ko kuma durratul mudiyya da alhamza duka ne ɗaya ne kun gane minal kira'at wannan littafi ta tattaro ko wancan littafi ta tattaro kira'o'i guda uku ne na farko akwai malan abu ja'far yazid ibn kaka malamin imamu nafi ne ba nafi al-madini alkari shine na daya al-madini ƙarƙashin shi akwai ƙura'u guda biyu na farko akwai marwaita guda biyu afwan akwai ibn wardan da ibn jammaz ibnu wardan da kuma ibnu jamas ina jin kusan sati uku ko hudu suka wuce na turo wansu a diagram ko akan kira ƙura'udin duk ma to insha Allah sun ta'ala ina fata zan ƙara turuwa saboda wanda ba sauka ba sai saukar da ya kunshi dukansu duka gabaki da wannan shine ƙari'i na ɗaya sannan kuma sai ƙari'i na biyu shine mutumin basra ƙari'i na biyu shine mutumin basra yaqubul hadrami albasri kowa ya rike garuruwan nasu wancan ce almadini wancan ce albasri ko to suna da alaka da na baya karkashin a sheikh yaqub al-hadrami ko al-allama yaqub al-hadrami akwai ai guda biyu marwaita guda biyu na farko akwai ruwais akwai kuma rauh sai ƙari'i na uku shine khalaf malan khalaf shi khalaf shine dai wanda ya karatu daga imamu hamza kun gane to don su bambance tsakankanin riwayansa na can da kuma kira'ansa ta nan shine sukan ce khalaful ashir shi kuma alkufi ƙarƙashinsa akwai idris da kuma ishaq to ga ɗan waɗansu ɗan formula idan kana son ka rike su kai tsaye kawai kunga abu ja'far sai ka ce kawai abu ja'far ibnani ibnu wardan da ibnu jammas abu jafar ibnani kawai shi kuma yaqub al-hadrami kun ga yana da ruwais da raw da ruwais ko wani harafi ne na farko a sunan kowanne to sai ka ce yaqub yaqub al-hadrami ra shikenan kawai ruwais da raw sai kuma khalaful ashir idris da kuma isa ko kaga in kace khalaful ashir i khalaful ashir i shikenan kawai idris da ishaq watan a matakin farko kenan kafin koma gida ka bi suka haddace su gaba gida ma hatawa alaihi kitabut tafsir nan ko mahatawa alaihi to shukran mahatawa alaihi kitab kitab ad-durra al-mudhi'a min al-qira'at idan kitab ad-durra kitab yahtawi ala thalath qira'atin wa sitt riwayatin wa sitti turuk aidan to bari mu kuma shatibiya ya ce mana wa sawfa tarakum wahidan ba'da wahidin ma asnani min ashabihi mutamathila waye kari na farko da ya fara kamana imamu nafi mai sunan shi ai ina baiti ina shahir min shatibiya fa ammal karimu sirri fi tibi nafi'un fa dhaka alladhi ikhtara al madinata manzila to shi ma wannan madini ne kun bancin ko to kira'an abu ja'far kusan iri ɗaya take da na da kira'an imam nafi mu kula da wannan formulan fa wannan bayanin kira'an abu ja'far madini kusan iri ɗaya take da wannan na'am shukran shukran nafi jazakumullahu khaira kusan iri da take da na wannan to karkashin nafi akwai wane ne marwaitan baiti baitin shatibiya nake so a'a khalab kenan wakalun isa thumma uthman warshuhum bi suhbatihi al-madar rafi'a ta ko to riwayar ibn wardan ta yi kusa da na kalun riwayar ibn jama'az ta yi kusa da na warshu sosai mu gane wannan din gaskiya in baka fahimci wannan ba a durra to sai dai a hankali sannan kuma can mutumin basara a can cikin shatubiya wane ne ba mazini ko me shatubiya ce wa ammal imamul maziniyu sarihuhum abu amurin basiri fawalidihul ala Allah ya saka da alheri Allah ya bada lada kaga kamar jami'an madina na kira ko bisra to Allah ya saka da alheri to shi yaqub al-hadrami mutum mutumin basra ne don haka kira'ansa ta yi daidai da na abu amurin basiri kun gane ko riwayar ruwais ta yi daidai da nawa ne duri rawa kuma ta yi daidai da na alimamu susi mun gane shi ko to dama kalaba ai ba su yi amfana ba kira'an shi ta yi kusa da na imamu hamza ne wane ne afon khalab da khallacin ko to na idris ta ta yi daidai da ta yi kusa da na khalaf na isa kuma ta yi kusa da na khallat shi kenan Allah ka samu dace Allah ka samu na yi asa'a duniya da lahira to sai ka san asalin durra a can cikin shatubi ya ce mana wa hamzatu ma azkahu min mutarri'in imaman saburan lil qur'ani murattila ana gane shi ko to ibn al-jazari sai ya ci gaba da ce mana abu ja'farin an ibn wardana naqilun kadhaka ibn jammazin sulaiman dhulula marwaita qari na farko a cikin durra shine abu ja'far marwaita da gare shi sune ga sunan ibn wardan da ibn jammaz shi yasa ya ce mana abu ja'far kaga qari'in farko ibn wardana naqilun anhu marwaci na farko da gare shi ne ibn wardan kazaka ibn jammazin hakanan ma sai na biyu shine ibn jammaz wai ibn jammaz sulaim shine sulaimanu zulula ma'abucin daukaka ma'abucin daukaka kun ga dai yan uwa duk da ibn jazari yayi kokari shi ma gurin wannan aiki amma duk takon da duk takon da sun tako sahu ne irin na imam shatibi sai ma ka zo cikin ɗayyabatun na shiri wala aqulu innaha qad kamulat hirzal amani bal bihi afwan wala aqulu innaha qad fadulat hirzal amani bal bihi qad kamulat ka gani to Allah ya ji kansu ya musu rahama wa yaqubu anhu ruwaisun wa ruhuhum wa ishaquma idrisa an khalafin tala ina jin na mala abu jafar marota daga rishi haka ne muka ruta lo ya yi daidai? ya yi daidai ko? to alhamdulillahi wa yaqubu sai ƙari'i na biyu daga garin basra ƙul ka ce ruwaisun wa rahuhum malar ruwais da malar rauh anhu duka sun yi ruwaya ne daga rishi mun gane shi ko? wa ishaku ma idrisa sannan akwai malam ishaq tare da idris tala an khalafin dukan sun yi karatu ne daga malam khalaf jama'a sun fahimci wannan ko to alhamdulillah so bayanin da muke yi ya fita to Allah ya sa mana albarka to ga istilahin sanan a afwan kafin nan yi mana bayani cewa a nan wannan baiti na bakwai zai mana bayani ne da cewa kamar yadda muka bayani allo kowane ƙari'i daga cikin ƙurra waɗannan guda uku ƙira'ansa ta samo dangane ko asali ne ko ta yi kama da nawa ne a na cikin shatubiya shi yasa sai ce lithanin abu amurin walawwali na fi'un wa thalithukum ma a hamzatin qatta as-sala na'am wa thalithuhum ma hamzatin qatta as-sala eh eh babu komai duk ɗaya ne bari mu karanta fita insha Allah to abu amrin lisanin kun gane abu amrin shine mutadanka lisanin shine khabar danka wato mana kira'an abu amru tana da alaka ko tana da dangantaka ne ko ta samu asali ne ga ƙari'i na biyu a cikin wannan littafin waye ƙari'i na biyu yaqubul hadrami ko ina ji haka muka allo ko to barakallahu fikum walawwalu nafi'un ƙari'i na farko kuma a cikin wannan littafin Abu Ja'far shi kuma tasa tana dangane ne da qira'an nafi'u haka ne muka allo to Allah saka da alheri wa thalithuhum ma hamzatin qad ta'assala to sai ka ce wa qad ta'assala thalithukum shi kuma na uku qari'in a cikin wannan littafi khalaful ashir kiran sa samu asali ne ma hamzatin tare da ubangidansa a malamin sa imam hamza na kuma ce
ana asali cewa ma asali wannan qad ta'assala eh diya fita eh na uku qad ta'assala qad ta'assala qira'atu kan ta'assalat qira'atuhu an aslihi ne ko min aslihi duka bita mai ba matsala insha Allah ya bita ko to ina ne formulin su yake to bari mu ƙara tashi dai mu koma kan allo me yayi formulin nafiu abaji shine ko alhamza ne nafiu ba'un nawa ne to yanzu ana ibn hurdan sai ka bashi ba'un ko gani jimin ramzi ne nawa ne ne warshi ko to sai ka ba ibn jamaz shikenan cikin kwanciyar hankali abu amur ramzi na shi menene hutu ko ha'un na shi ƙari'i ta'un na duri ko to yanzu sai ka ba ruwais ya'un tamalin susi ko yanzu kuma sai ka ba rawa shi kenan allah ka samu na yasa to sai ce wa ramzuhum sun maruwatu ka aslihim wa ramzuhumu fomulan ƙurra waɗannan guda uku to sai ya shiru ya wuce to sai malamai suke fahimtan rumuz na waɗannan ƙari'ai guda uku tun da ya nuna mana ƙira'o'insu ga ƙira'o'in da suka samu asali da su ko to rumuz na waɗancan ƙura'u ɗin shi ne rumuz na waɗannan ƙura'u ɗin ya fita thumma ruwatu ka aslihim sannan ma marwayata kaman asalin su ne su ma karkashin nafi akwai kalun da warshi ko to ibnu wardan da ibnu jamas suna dai da alaka kamar da dai waɗannan ruwayoyin suke su ma kamar yadda muka yi bayani ba ya fita to fa in khalafu a wannan littafin ku duba idan ibnu wardan ya yi daidai da kalin wajen hukunci khilaf din na farshin huruf ne kuko na usul ne to ba zai kama ka a cikin wannan littafi ba inda sun ittifaki ba zai kama ka ba sai gane yadda kalun ke karanta haka shi ma ibn wardan ke karanta amma in sun saba su ne zai kama ka a cikin wannan littafi kenan duk kawai din da ƙwarra'u din suka yi ittifaki da asalin su na hukunce-hukuncen hukuncen kira'a da marwaitan ba zai kama ka ba amma idan sun saba asalin su to su ne zai kama ka a cikin wannan littafi kawai kun gane shi yasa mana a cikin littafi ya ce mana ورمزهم ثم فإن خالفوا أذكر فإن خالفوا idan ƙurra'u da marwatan da ke cikin wannan littafin sun saba ma asalinsu azkur to shine zan kawo hukunce-hukuncen su wa illa in ko ba su saba ba fa uhmila to zan bari ai fa atruku kenan ibn jazari na nuna mana cewa idan ƙurra'u guda uku nan sun ittifaki da asalinsu wajen hukunci daga cikin khilafu usuli ko khilafu farshi zai kama ka su zai kama ka hukunce-hukunce a cikin wani littafi in ko sun yi ittifaki wajen madda wajen iskani wajen ta hakiki wajen tasiri wajen ibdali wajen kaza wajen kaza wajen kaza al-ithbat wal hadf inda sun yi ittifaki ba zai kama ka ba jama'a mu wannan ko to saboda haka ashe idan ka riki hukunce-hukuncen da ke cikin wannan littafin kila misali ga riwayan ibn wardan to idan kana son ka san sauran hukunce-hukuncen da bai kama ka ba ka dubi riwayan kalun yadda kalun ke kanta shi ma ka za ka rija haka sauran su ma ya fita ko jama'a to Allah ka samu na yi asa to ramzi na khalaf a nan afwan ok ban bayani ba ko? subhanallah fadak shi ne ramzi na hamza ko? fadak ramzi na hamza fadak to fa'un na ƙari'i zadun nawa ne na kalaf ko? to sai ka ba idris ishaq shi kuma suka ba shi menene gashi nan saboda haka yanzu yan uwa idan ya kama na abaj ya kama na alhamza ramzi ne nawa ne abu jafar anan ramzi na alhamza shine abu jafar in ya kawo maka kuma ramzi na yaqub me ramzinsa ha'un fa'un kuma namzi nawa ne ne kaga ramzin ƙura'u guda uku ne ko akwai mene akwai ha'un akwai a afuwan hamza farko ko sai ha'un sai fa'un ko ga sunan wannan abu ja'afar alhamza ha'un yaƙob al-hadrami fa'un kuma khalaful ashir alhamdulillah to ga istilahin sanan shi a baiti da ya kawo wa in kilmatan atlabtu fa shuhrata atamid kadhaka ta'rifan wa tankiran nasjula wa tankiran nasjula wa in atlabtu kilmatan dama kalma mun ci tana da luga uku ka iya cewa kalima ka iya cewa kalma ka iya cewa kilma kalamuna nafzun mufidun kastakim wasu mafi'ilin sun maharfunil kalim wahiduhu kalimatun walƙaulu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am karatun alfiya fa mun koma da shi inda muke yi da ga kuma jama'a alama suna neman su kashe karatun ajin alfiya ina Allah shi kyauta kuma kai haka dai za a dagin dai to mutum zai bar iyalin shi da kowa da kowa ya tafi ta ƙasa karatu ina kuma kana gida akwai wani ya yi bar digirin shi ne na ake gamun kwanaki ɗan cikin garin nan ne ya yi digirinsa a menene koyi sannan kuma ya shirya kayan sai tafi ghana ya je yi diploma kan english kaji ɗan nan cikin garin nan nizariya sosai kai dai allah ne shi kyauta kawai ai najeriya allah ne shi kyauta kawai wa in kilmatan atlabtu fa shuhrata atamid to sai ya ce wa in atlabtu kilmatan idan na je na kawo maka kalma to itamid fa atamid kai dogaro akan cewan ashuhrata shine abin da ya shahara daga malamin shatibi ya ya faɗa mana irin wannan baya waye zai iya kawo wa fil ghaibi uhu uhu wa fil ghaibi wat tadhkiri wal eh wabil gaibi a kafin ajizul baiti din wabil gaibi wa tazkiri wal wal wal khafd jumlatan ala lafdha atlaqtu man kayyada al ulako zai ka maka kalma da sigan ga'ib da sigan ga'ib ko da sigan rafa'a to yadda ya kama ka a haka za ka ɗauka ake karantawa a kira'ar da zai kama ka ko ruwa da zai kama ka shi ne shi manan ya ce wa in atlabtu kilmatin idan na kama kalma a cikin wani littafi to fa ta da shura ka yi itimadi kai dogaro akan cewa wannan shine shaharar daga wannan ƙadi ko rawi ka za ka ta'arifin haka nan ma wajen ta'arifi zan kawo maka kalma da alif da lamɗinta to sai ka ɗauka ƙari'i ko rawin da jingina mishi wannan hukunci zuwa gari shi haka yake karanta kawai wa tankirin da kuma tankiri usjula zan kawo maka mutlaƙan kun gane shine usjula a ko ina zan iya kawo maka a cikin baiti kenan in yi maka idlakin kalma ko ta'arifi ko tankiri wani lokaci zai kawo maka kalma da ta'arifin ta fa kuma ya kaga ya shafi ta'arifi da tankiri kuma duka gabaki daya ko ya maka da tankiri ta tafi da arifin tankiri kuma duk gaba gida Allah ka samu dace to ya gama mukaddima shi kuma yanzu zai shiga mana suratu umul kitabi can a cikin shatubiya wa maliki yawmiddin rawihi nasirun wa inda siratin was siratil kumbla wa cike kanta maliki nunun ta nasir ko asin ko sai kuma ra'un rawihi ko kisa'i ko to anan zaka ji waye suke karin afwan wa basmala baina suratayn bi suratin rijalun namawhadiriyatan wa tahammula suwa suke basmala a can kaga akwai qalun akwai ibnu kathir وبصم البين سورتين رجال نموها درية قالون كسائي ابن كثير عاصم كو راويه ناصر اي هكني عاصم كسائي وبصم البين سورتين بسنة قالون رجال كسائي نموها نون عاصم اها درية شيني ابن كثير كو to a nan ga masu yin basmala min bani surutin a can maliki kuma wasu suke kanta da maliki da ithbatul alif wa maliki yawmiddin rawihi nasirun imamu asim da kisa'i ko jamil jiddan to anan kuma za ka ga ma ga wanda suke karanta da su ma maliki wa basmala baina suratayn a'immatun wa a- wa basmala a'immatun takdirin baitin kenan akwai waɗansu shugabanni jagororin zakakuran malamai da suke karantawa da basmala bane surata ne idan suka gama sura za su ga sura sai su yi basmala in suka gama wata za su ga takaba sai su yi basmala in suka gama za su ga sai su yi basmala a immatun ga ci nan akwai da mai formular hamza waye hamza abu ja'far to in ya kama ka ƙari marwayatunsa haka duka suke karanta marwayatunsa haka suke karanta duka ya fita ko shukran to yanzu sai mu koma can waricin shashatubiya can ya ce mana basu malabai na suratun ne bi suratun ƙadun yana yi ko amma kun ga warshifa ya ce wa fi ha khilafun jidi huwa zuhuttula ku gane ba yawwa shi warshi akwai khilaf ko to menene yasa sai ya kawo mana nan kuma duk da cewa ɗaya daga cikin marwata daga abu jafar ya itifaki da kalun saboda idan ya maka shiru ya wuce za ka ɗauki cewa rauh da ruwais duk sun yi itifaki a'a ko ba haka ba ne na afon ibn wardan ko da ibn jammas ko yawwa to shukran jazilan shi ibn wardan ya ittifaki da kalun amma ibn jamaz ya saba da warshu shi warshu idan aka dauki wala nasakallahu hubbu wujuhun zakartuhu afwan ba nan ba wasil waskutan kullun jalayahu hasala ba ba ramzi ne na warshi ba sai aka sai mu dawo da inda yake cewa mene wa fiya khilafun jiduhu wa dhuhutula to war shi yana da fuskoki guda biyu kun gane ko to anan shi ibnu jammas shi basmala yake yi fuska da to shi yasa sai ka maka nafi'u a ya ka maka abu jafar anan ta riwaya daya akwai ittifaki amma ta riwaya daya ba ittifaki to shi yasa ka maka nan mu zama ala basiratin wa maliki husfuz wasirata fa asjila haba kai ka ji ana fuz huz ai kai ka sai akwai wahala wa maliki huzfuz wa maliki kaga kira'an maliki huz ka tattaro ta fuz ka ribantu da ita fauzan azu fauzan azima ba mhm fa asjil wasirata kun gane ko wanda ya musu ishara da ha'un wa kenan yaqub al-hadrami da kuma fa'un wa kenan khalab su suke kanta da maliki isbatul alif kenan ya aqubul hadrami afwan waye dayan a'a nan muna da yaqubul hadrami da khalaf waye bai ka ba abu ja'far sai mu duba da kyau mu gani yaqubul hadrami kiran sai daidai da wani abuwamul basari ko to abuwamul basari a cikin shatubiya ne karanta da maliki su a ciki karanta da maliki wa maliki yamin dinin rawihi nasirin ra'un ne da wane nunin asim ko kisa'i da asim su suke kanta ko kaga a can abu amul basari shi muke kanta maliki amma shi wanda abu jafar yaqub al-hadrami wanda yake kiran sa daidai na shi na karanta da menene sun yi tafaki to shine ko daga nan ko daga nan baka hace baka haddace durra ba daga nan zuwa karkin darasin nan ba ka tabbatar ka haddace baitin mene can baitin da yake ce mana wa in khalafu azkuru wa illa fa ahmila ka haddace baitin baiti kafin a fita kun gane idan har sun yi ittifaki da asalin su to zai maka shiru ne shirun da yi kai sai ka gane sun yayi ittifaki da asalinsa sai ka ɗauko ruwayan musafin kalun ko musafin warshu sai ka kalli yadda suke karantawa to aka za ka ɗabbaka shiga irin wannan riwayan da kake wanda yake da ce da su na na littafin idan ko suka yi ikhtilafi ba su daidai ba to zai kawo maka hukuncin ne kawai wanda in ka je shatabiya ba za ka same shi ba kuma alhamdulillah ibn juzari tun da kana haƙaƙen dura ya kiyaye wannan to Allah ya ji kansu ya saka musu da alheri to mun binci baiti ko wannan na faɗin tsaya ne fa ina nan gwari-gwari baitin baiti na sha ɗaya fa tafiya ne za mu yi ta yi kawai masha Allah to wasu sirata fa'asjila wasu sirata nan ya kama nan da menene da sad ko to wasu sirata fa'asjila kaga asirat ka karanta ta da sad mutlakan ko ina a cikin alkurani kawai ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم yanda yake karanta kenan shi khalaf anan amma ko a cikin shatibiya fa wasada zayan ashmaha lada khalafin washmim li khalladi lawala Allah saka da alheri ya fito ko to وبالسين طيب واكسر عليهم عليهم إليهم لديهم فتن والضم في الهاء حللا يو أكون أبدا بنكا أبدا كتنا من شاطبية أي idan ku duba suratul fatiha ya kamata ne ibn jazari da shatibi su kawo su a can wajen farshil huruf bayan farshil huruf amma sai su kawo nan me yasa malamai suka ce saboda suratu umar kitabi tana tana da hukun tana dauke da hukuncin silatu mimil jam'i kun gane tana dauke da hukuncin silatu mimil jam'i kaga silatu hukuncin silatu mimil jam'i ai hukunci ne wani khilaf ne usuli ko to shi yasa sai suka dauko surun gabaki ɗaya suka kawo ta anan kun gane to Allah ka samu dace وبالسين طيب واكسر عليهم إليهم لديهم فتن والضم في الهاء حللا to watib ka ji daɗi bisini ka ji daɗin karatu bisini da sinun wa abin da ke sun nuna maka ta'un ruwais shi ne ko ruwais shi ke karanta da sinin to ruwaisu ruwayarsa ta yi daidai da nawa ne ne a'a ku duba daidai kyau ne ruwais to ina ganin za mu gyara kenan to amma duri abi amuru duri ko abi amur ko ya yake karanta ko kuma a cikin shatubiya wa yake karanta da sinun kumbul ko to ko da haka yake tunda ya ce wa in khalafu azkur duri a shatabiya na karanta sirat da menene da sad ko to shi ko ruwais anan da sini ke karantawa shine wa in khalafu azkur wa illa fa uhmila ya kun gane yawwa kun ga da yi ittifaki ba zai ka ba zai wuce ni kawai to kun ga anan da sinin shi ruwai suke karantawa yanzu bayan ruwai sai rau ko rau ya yi daidai da wane ne susi ko to a shekenan ya yi daidai da susi shi sabi kamar shi a nan ba na farko kenan mu dubi dan wani kusan kalam bari mu ina zuwa mu dauki khaliful ashir ya kamar shi a nan eh bai kama da ba ko ai kullu rawi dai ma ya kama ni shi akan kalmin asirat afuwan wasirata fa asjila to can khalab ya saba mu kaidansa a can khalab a can su shatibiya na karanta ne da ihdinas siratal mustaqim wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum wa la tattabi'us subula haka ne ko to kaga da yake ya saba mana cin shi yasa ya kama na sinun kuma ruwan ya saba ma asalin shi a shatubiya shi sa sai ka mana to wannan zamu gane cewa shi saurin disin ittifaki kenan yaqubul hadrami a afwan ba yaqubul hadrami ba abu ja'far da warshi da qalun kaga sun yi daidai da ibnu jammaz da ibnu wardan shi yasa bai kama su anan ba wa in khalafu adhkur wa illa fa uhmila kar ka manta da wannan baiti na ga mana kai da kanan zuwa azhar ko ko haddace wa in khalafu azkur wa illa fa uhmila alaihim ilaihim ladaihim hafatan a can hamza alaihim ilaihim hamzatun waladaihimu jami'an bi dhammil ha'i waqafan wa mawsila yana karantawa ne da mene yana karantawa ne alaihum ilaihum ladaihum to khalaf anan shi da kasara yake yake kan tahawun din waqafan wa mawsila shi ma shi yasa sai yace waqsir kai kasara ga ha'un din alaihim ilaihim ladaihim fatan ga fa'un khalaf kenan ba ya saba ko bai saba ba to me me yasa ya kama mana a wannan baiti a cikin baitin nan fa in khalafu azkur wa illa shikenan na'am eh mana sosai kuwa sosai kuwa Hmm? Eh. tabbas formula ce ta khalaf al'ashir ka gani? a na gani a yi abin da ya sabance mishi kuma kenan na shi ba formula ne na ma shafa ne yanzu waɗanda suke da irin sharhin yana da kyau su nemo jan biro kawai idan sun zo gurin sai su dan kwafa ramzin da jambiro in kuma ba ku da jambiro to a baitin daidai saman ramzin sai ka rubuta harfin a sama a saman ramzin ai to ai idan kara rubutun na da fadi to zai yi amma bai da fadi zai dan yayi kanana zai dan caccabe haka kun gani yanzu ka kamar na kamalan aliyu matani ne yanzu ko sun yi cycling din ramzin murutsin to a saman ka haka gani kaga na gurin ne wa basu malabai ne sunan da ne a yammatun to a saman kawai haka sai ka rubuta ramzi ya ramza wa maliki huz ha'un haka fuz fa'un wasirata fa'as jila ko shi ke na ma'i ka gani a sama haka sai ka rubuta ramzin kawai haka kun gane yana da kyau kowa ya rubuta idan baka da shi me yasa saboda wannan duk sanda ka je ka zauna zai rinka kawo maka mental picture sura zihiniya na mene na rumus din zai rinka za ka rinka tunatowa za ka rinka tunatowa Allah shi mana jagora baitin ya fita ko? والضم في الهاء حللا to wanda ya masa ishara da ha'un wa wa hulil dhammu an yi ado da dhamma fil hayy akan akan ha'un din can shatibiya ya ka mana mene ba sha hamza kisai bi dhammi shamlala ai mene wa ba'da al hayy kasr fatal ala malami ne malik kasir kabar laha'i auliya isakina sai kuma cin mene na'am shamlala akwai baitin galon garke shamlala Allah saka da alheri wabil wasl kasr laha'i bi dhammi shamlala kaga hamza da kisai su suke karantawa إذ أرسلنا إليه مثنين إليه مثنين haka ne ko su suke karantawa walamma duriba alaihumul qitalu tawallaw illa qalilan minhum alaihumul qitalu haka ne ko alaihumuz zillatu to a nan wa yake karanta da haka shi ne yaƙubul hadrami shi za sai ce wa dammu yin damma akan ha'un da mimun filhai akan ha'un ko bai kama kamin maka gane da mimun hullila an yi ado a kai wa yake karanta kenan yaƙubul hadrami kenan ke nuna mana khalab ya yi mene shi dai yakub ya saba mabuwan murko Allah saka da alheri to shi yasa ya kawo mana anan menene hujjan kawo mana anan ya faɗa dalili ko bai ka ba fa in khalafu azkur wa illa Allah ya saka da alheri ya fita ko ai ko yawan mu ta mazika da ce a subhanallah na wuce ai wato alhamdulillah to can ya ce ya kama na da sharidi a samu ya'un ko sakina ko kuma ha'un ko to shi yasa a baitin gaba ce anil ya'i in taskun siwal fardi wadumumin wadumumin tazul taba illa man yuwallihi mu fala anil ya'i in taskun amma da sharidi fa shi yaqub al-hadrami bai yin ha'un da wannan dhamma ha'un da mimun dhamma sai an sami ha'un din tazo gaban mene ya sakina shine an ilayin taskun ngani ko wannan mutlak ne kawai duk inda yazo duk inda yazo kai haka ya same shi haka yake yi kamar misali alaihumu alaihumu waslan fa ilaihumu ladaihumu fi fihumu yuzakkihumu mithlaihumu kun gane ko alaihunna haddanun haddanun nun nun take ilaihunna fihunna aydiyahun alaihuma fihuma ilaihuma so saboda haka idan ba a sami ya'un ba to shi kenan ba zai yi ba ba zai yi zama ga ha'un din ba ko gani ko sai ma ha'un din zama a waɗannan kalmomi kamar yadda naka kawo fihimu yuzakihimu afwan fi hu hu hu fihuma fihima ainani tajriyan shi kuma sai kanta فيهما عينان تجريان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن لم يطمثهن كما نقول لك سامدتي سوى الفردي amma banda inda aka sami mimun din gaban da sai aka samu ha'un lamirin mufrad a bayin bayi kaman alaihi ilaihi ladaihi bayin zama ga hawan din tunda hawan din na ai lamirin mufrad ne ko shine suwal fardi wadmu min tazul taba wanda ya masa ishara da ta'un wa kenan ruwais ko to can ya gaya mana abu amuru yana yin ma hawun din zama ko idan ta zo gaban ya sakina yana yin lamirin hawun lamirin hawun ita da ba can ban da mimin dina don lamirin hawun ita ɗaya idan ta zo yana mata zama gabanin ya sakina ko to wadmuminin tazul to wa in tazul wadmum ka yi zamma ga ha'un ɗin haɗila yau in ta zul idan ita yawon ɗin ma ba ta ko gani ko idan babu yawon ɗin ma to sil ka yi zamma kuma ga mene ga ha'un fa'atihim azaban zifan minan nar fa'atihim ko fa'atihim akwai yawon anan shi kenan fa'atihum fa'atihum azaban dhifa fa'atihum wa in ya'tihim aradun wa in ya'tihim arad wa in ya'tihum haka shi mazaki dhamma tunda babu yawon din ko wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu lawla jitabaitaha wa idza lam ta'tihum وإذا لم تأتي هم سيضم ويخزهم وينصركم عليهم يخزهم سيكرنتا يخزهم هم لضم من أغاني ya'tihim naba'un sai karanta ya'ti hum walamma ya'tihim ta'wilu walamma ya'tihum ta'wilu wa yulhihumul amalu fasawfa ya'lamun أولم ي... أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى يغنيهم يغنيهم الله mun bance na ko to ya gama da wannan illa man yuwallihim mu fala sai dai banda man yuwallihim fala nan bai yin mene bai yin mahawun din zamma a man yuwallihim istithna'i ne man yuwallihim ba bai yin zamma ya fita wasil dhamma mimil jam'i aslun wa qabla sa to to to shukran shukran shukran eh to anan illa man yuwallihimu fala to nam to kowa na shi ya nuna ramzi ne fa'un ka an sa makar an sa an sa ramzi a naka akwai ramzi a ba fa'un din ba a cikin littafin akwai ramzi ko an yi indicating ko to fa'un din nan ba ramzi ba ne ba ramzi ba ne na?
sai ce fil amfani inda wukara a hannun kasir ka jama'a jin
to ya nuna maka ramzi?
ya sa nan
power found din?
ya sa nan me me ce? me ce?
sai ce illa ha illa ha a abinda nake so in ce me ya ce a cikin shirgi shi ne ce illa ha an ha'un min kauri wa mai wani fil amfani
ya ya nuna maka cikin shirgi ramzi ne found din shine kawai nake tambaya found ba ramzi bane dai a takaice kawai ba ramzi bane idan an yi ramzi anaka Allah saka na da correction fluid sai ka sai ka share Eh, in kuma an sa da ja ne ka dangwala shi da bakin biro ya koma baki saur- irin sauran kalan rubutun baitin kun gane yau ba ramzi bane gaskiya wasil damma mimul jami aslun wa qabla sa kinin atbi an huz gairuhu ahlahu tala wasil damma mimul jami a cikin shatubiya suwa suke yin silatun mimul jami akwai ibn kathir mai dalin ko akwai ba'un kalun ko sai warshi amma shi da sharadi ko wasil damma mimul jami qabla muharrakin dirakan wa kalunun bi takhyirihi jala to anan wasil damma mimul jami aslun kai sila ga mimul jami wannan kira'a wannan hukunci ne wanda yake mai asali alhamza namzi ne nawa ne abu jafar kuma ya yi daidai da kiransu ta yi daidai da ne na fi ko a to me yasa kuma a cin kakalun na sila masu kaman nan kuma azkur wa illa fa uhmila a a ai ya ce mana yana nisan nuna mana abu jafar yana yin sila ne sila yake yi amma kuma ga cin kakalun yana yin sila wani ma na yin sila me ka sa ka mana ai ba su yi mukhalafa ba sun ittifa muwafaka ne in daraja ma'an amma sai ya kama da kuma me yasa ba sani ba ko wani zai iya ganowa malam ya gano ku jamil jiddan saboda farko kalu ina da fuska biyu ne ko gane ko to sai kuma dalili na biyu gashi na sarari ma tunda ya ce mana can wasilha wa min duni waslin a afwan me ya ce game da warsha shatubiya na'am wa min qabl hamzal wasl silha li warshihim shi warshi ba yana yin silha ne da sharadi ba to shi Abu Ja'far na farko dai ɗaya daga cikin marwayatan sun da muwafaka da qalun bai bai bai fuska da yake da ita na biyu kuma wanda ya muwafaka da warshu shi bai shi ba yana yin silha ne ba sharadi ma'ana ba da sharadin alhamza ba shi yasa sai ka mana anan ashe duk da haka dai kun ga dai akwai sabani ko shi yasa wa wa wa in khalafu azkur wa illa fa uhmila amma ba su ni ko mun ko an gane wane ne ittifaki da kalun anan ibn wardan ko to shi kalun yana da fuska biyu ne shi war ibn wardan yana da fuska ɗaya ne waye muwafaqa da warshu shi warshi yana da yanayin sila ne da sharadin zuwan alhamza shi ko wane ne ibnu jammaz bai da sharadi to in ya bar maka ya maka ya maka shirye wuce zaka dauka irin yanda kallon ke da fuskoki guda biyu warshi ke da sharadi su ma haka ibnu waddan da ibnu jammaz suke shi yasa sai sai sai ka maka ka gane cewa duk da suna yin sila gaba gida amma sun saba da asalin su to wajihin mukhalafa da asalin ne shine ya sa ya kama na nan ya fita ko? to na sha biya ko? madalla e a kawo nan ko akwai nasoyin tambihi ga wannan ga sharhin samanudi alalla alamatin durra yana da kyau shi ma sharhin samanudi na durra sharhin samannudi tana da kyau ita ma gaskiya kun gani? to ita ba ta da suna ne sharhin samannudi ne da kawai alamatar durra ga albahajatul mudiyya ga takaribul durra ga al'ida duka shiru ne na durra to barakallahu fikum kaga shi wannan babu yadda za ka zo ka bani wanda karanta wani tafin dole sai kai shatibiya in kai shatibiya ne sannan za ka iya fahimtar wannan amma ba kai shatibiya ba to za a ta tafiya ne kana na'am to na'am a annobar ce ba ganewa ba wannan tambihi ne nake yi ga yan uwa da suke za su iya sauraron mu wani kila kawai ya dauko birran karatun birran ko ya ce zai ringa bi to ya gane ba ba zai gane ba ya fahimta ba zai gane karatun ba dole da sai ya koma dai cin shatibiya ya yi ta tukuna mabanci wannan ko na prerequisite ne allah saka da alheri allah ya bada lada na'am to wa qabla sakinin fa qala sakinin atbi'an huz anan kuma yana son yi mana bayani wanda ya musu ishara da ha'un na huz wa kenan yaqub al-hadrami ko riwayin sai daidai da qira'an sai daidai da wani ne abu amun al-basri ko kun ga shi abu amun al-basri idan aka samu mimun din mimun jami din gabaninta akwai ha'un ko gabanin ha'un din akwai ya sakina ko kasra sai ya hada da mimun da ha'un ya musu kasra ko alaihi mizillatu alaihi mizilla haka ne ko ilaihi mithnaini to wa qabla sakinin atbi'an huz wanda ya musu ishara da ha'un na huz atbi'an kabibi qabla sakinin gabanin sukuni wata ma'ana a wajen abu a yaqubul hadrami kira su ta yi daidai da kira wani ne abu amul basri ko to idan ya zo yakan yin ma ƙira'an baƙun alaihimi zilla abu amurko sauran suna karanta da mene alaihi muzilla ko sai su mummi mun zama ko to ka yi itiba'in ha'un ɗin ga harkar mimun mana zammin da mimun take da shi to ka sa ma ha'un ɗin a nan ya saba masarinsa ko bai saba ba ya saba ko shi kaga yaƙubul hadarmi na karanta ya kenan alaihumudzilla alaihu alaihumudzilla ku duba da kyau alaihumudzilla ya fita ko amma asalin su yana karanta da mene alaihimidzilla shikenan kaga sun saba ko wa in khalafu azkuru wa illa fa uhmila ya fito ko malamai to Allah saka da alheri Allah saka ma waɗannan malamai da alheri na'am to to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik